إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن الله تعالى قد امتن على البشرية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يقول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت بها القلوب بعد شتاتها فأقام بها الملة فأقام بها الملة العوجاء وأوضح بها المحجة البيضاء وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره أرسله على حين فترة من الرسل وذهاب من الكتب حين حرف الكلم وبدلت الشرائع فهدى به الله الخلائق وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفرق به بين الأبرار والفجار وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وموافقته والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته هذا هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من خير أتباعه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقوى مسلمين masoya kuma mabiya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan yabo da godiya ga Allah da kuma salaci ga ma'aiki fiyayyen halitta sallallahu Alaihi wasallam ina jan hankali na tare da ko baki ɗaya cewa mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka Allah maɗaukaki ya umarce mu ya yi kira-kira na imani ya ku waɗanda suka ba da gaskiya suka yi imani ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron Allah wato ku bi dokokinsa kuma kada ku bari ku mutu sai face kuna cikin addinin musulunci ya ku bayin Allah lalle Allah ya yi wa wannan al'umma ko in ce ya yi wa ɗan adam shi kansa asalin ɗan adam Allah ya yi masa baiwa da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah maɗauki ya gaya mana a cikin alƙur'ani laƙad manna Allahu alal mu'minin lalle Allah ya yi baiwa ga muminai yayin da ya aiko manzo manzan kuma daga cikinsu yana karanta musu ayoyin Allah manufar karanta ayoyin nan don ya tsarkake su ya kuma ilmantar da su alkitaba wal hikmata alƙur'ani da kuma hikima hikima ɗin nan malamai musamman magabata sun fassara ta da cewa abin da ake nufi da hikima a nan ita ce sunnar ma'aiki muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ce ko da dai sun kasance gabanin haka suna cikin bata batan kuma wanda yake mabayyani Allah maɗaukaki ya aiko mana wannan manzo gabanin tashin alkiyama yana mai bushara yana kuma mai gargadi yana kira da izinin Allah zuwa ga wato hanya madaidaiciya kuma sannan Allah ya sanya shi ya zama wato wata fitila ce wadda take mai haskakawa da shi ya cika annabci babu wani manzo a bayansa da shi Allah ya ya shigar ya shiryar da waɗanda suka bata da shi ne Allah ya ilmantar da mutane daga jahilci da shi Allah subhanahu wata'ala ya bude wasu idanuwa waɗanda suke makafi sannan kuma ya buɗe wasu kunnuwa waɗanda suke kuramai ya buɗe wasu zukata waɗanda aka yi musu kufe a kansu sannan da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ƙasa ta haskaka duniya ta haskaka bayan duhun da take ciki sannan kuma zukata bayan wargajewarsu bayan rarrabuwar kai Allah ya haɗa zukata wuri guda waɗanda ba sa jituwa da juna shekara ɗaruruwa Allah maɗauki ya haɗa kansu bisa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Da wannan saƙo nasa ya miƙar da tafarkin nan madaidaici wanda da a karkace yake, ma'ana daga karkata aka miƙe, sannan kuma ya bayyana hanya da take fara ƙwal da ita wadda take wato faraƙal wadda take mai haske sannan kuma da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya buɗe kirazan mutane shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya buɗe kirjinsa sannan kuma ya sauke masa nauyinsa da wahalhalu da suke kansa da zuwan musulunci kuma Allah ya ɗaukaka masa ambatansa kamar da ya faɗi alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ورفعنا لك ذكرك Allah maɗaukaki ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan irin baiwa da ya masa sannan kuma Allah ya sanya kaskanci akan duk mutumin da ba zai bi shi ba sallallahu alaihi wasallama duk mutumin da ya kangare ya zaɓi wata hanya daban ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to har abada a cikin kaskanci yake ba zai taɓa samun izza da ɗaukaka a wannan wato duniya ba Allah maɗaukaki ya aiko shi ne a wani zamani da aka yanke zuwan annabawa an daɗe ba a samu annabi ba tsakanin mutane da samun annabi tun zuwan annabi isa sai da aka yi shekara ɗari biyar da wani abu sai Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin kuma littattafai an daina jin labarinsu sai a wurin mutane kaɗan kuma waɗanda littafan suke hannunsu sun jirkita su sun canza su sun musanya ma'anoninsu sun yi musu ta'awili sun ɓata addinin an canja shari'o'i to da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya shiryar da halitta baki ɗaya da shi kuma aka sanya wa al'umma ido suke gani Allah ya shiryar mutane daga ɓata Allah kuma ya bambanta tsakanin mutanen kirki da mutanen banza sannan kuma Allah ya sanya wato duk wata shiriya duk wata cin nasara aka sanya ta a biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake so ya shiryu duk kuma wanda yake so ya zama cewa wato ya ci nasara a rayuwarsa duniya da lahira to shine yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya sanya bata dukkan bata da kuma wato tabewa da dukkan tabewa da hasara ta duniya da lahira Allah ya sanya ta a cikin sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya'in uwa musulmi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na annabi manzo shine shiƙi ɗaya daga cikin shiƙoƙi guda biyu na abin da aka kafa wannan addini a kansa an kafa wannan addini akan shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah shahadatu Allah ilaha illallah rabban wa khaliqan wa ilahan wa ma'budan shahadatu anna muhammadan rasulullah nabiyan wa rasulan wa matbu'an wa muta'an haka aka gina wannan addini cewa a bautawa Allah shi kadai shi ne mahalicci shi ya halitta shi ne mai arzutawa shi ne mai ɗaukakawa shi ne mai saukewa kuma a bauta masa shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa sannan kuma manzan Allah salama wajibi a imani da shi a matsayinsa na annabi a matsayinsa na manzo a matsayinsa na khatamul anbiya babu wani annabi bayansa kuma a matsayinsa na cewa manzancin da ya zo da shi manzanci ne ba taƙaitacce zuwa ga larabawa ba a'a manzanci ne da ya gama dukkan duniya musamman ɗan adam da aljan duk wani ɗan adam da duk wani aljani to Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa gare shi don haka abubuwan da za mu tattauna a waɗannan kwanaki insha Allahu ta'ala shine haƙoƙin wannan manzo namu sallallahu alaihi wasallam waɗanda ya wajaba mu san su waɗanda ya wajaba mu imani da su kuma mu yi riko da su insha Allah ta'ala a cikin tattaunawa da za ta biyo bayan wannan makonni masu zuwa waɗannan abubuwan za mu ga iya abin da Allah zai hore mana na mu tattauna a kansa don wayar da kanmu sannan mu san haƙoƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na imani da shi na wajibcin abishi na wajibcin a so shi na wajibcin a girmama shi na wajibcin kar a kaskanta shi duk waɗannan abubuwa za mu zo mu ji da nassoshi daga ƙur'ani da kuma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala muke roƙo ya ƙara tabbatar da mu a cikin mabiya kuma masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقانك كتبتد صلاتك دكال درجرك جمنزن الله صلى الله عليه وسلم Allah ka sanya mu a cikin mafifita masoyansa kuma mabiyansa Allah ka tashe mu tare da shi gobe kiyama Allah karka karkatar da zukatanmu tarfata aini daga wannan hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa akan ta zamu mutu Allah ka ɗaukaka addinin nan da mu Allah ka ɗaukaka mu da wannan addinin Allah karka ga to karka bari dan adam ya ga to zarcin mu Allah ka ɗaukaka mana al'amarinmu, Allah ka bar mu cikin kwanciyar hankali da zama lafiya a wannan ƙasa tamu, Allah kuma ka tabbatar da samarinmu a kan tafarki madaidaici. Ya Allah ka shirya mana samarinmu, ya Allah ka dawo da su kan tafarki madaidaici, tafarkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, ya Allah duk wanda ke nufin da kuma son da farin cikin da niyyar ya ga cewa al'umman nan ta manzan Allah salama ta shiga cikin tagayyara, Allah ka sanya shi a cikin tagayyara, Allah ka hana mu ɓalɓalcewa da lalacewa da wargajewa, Allah ka bar mu akan tafarki madadashi har ƙarshen rayuwa, ya Allah duk wanda ke cikin wani kunci a wannan rayuwa, Allah ka yaye masa wannan kunci, Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alheri, Allah kuma kai mana maganin duk abin da ya dame mu, wannan damuna Allah ka sa albarka a cikinta. ya Allah wannan damuna ka sa albarka a cikinta ya Allah wannan damuna ka sa albarka a cikinta Allah ka hore mana abin da za a ci a sha a bauta maka bisa hanyar ma'aikinka sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah